الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala cikin huwace wasa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana ta litinin wato goma sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun Wambai dan darasi a wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka to za mu tashi gabar da malam ya ce anwa'ul qalbi wa aqsamuhu nau'o'in da zai magana dangane da zukata nau'o'in zukata da kuma rabe-rabensu su wato zuciya da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ma mutane ba iri ɗaya take ba akwai bambanci bisa yadda su zukatan suka kusaci ubangijinsu ko suka yi nisa da ubangijinsu ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya faɗa cikin alkur'ani suratul isra inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lalle da ji da mutum zai ya ji batu irin maganganun da zai ji abin da zai kasa kunne a gare shi wal basara da kuma gani abin da mutum zai kalla da irin kallon da zai yi walfu'ada da kuma zuciya tunani kenan shine alfu'ad akwai bambanci kamar yadda wasu malamai suke faɗa bainal qalbi wal fu'ad shi fu'ad ta tattara dukkan irin tunanin da bawa zai yi wanda kuma wanda ne yana burtsa ne daga alƙalb ita alƙalb ibara ce da take nuna tunanin mutum baki ɗayansa don haka yana da alaƙa da alfu'ad ɗin to dukkan waɗannan kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk waɗannan sun kasance abin tambaya ne a wajen ubangiji zuciyar mutum ita ma abar tambaya ce tunaninsa ke na yadda ya sarrafa shi abubuwan da ya gamsar da kansa da abubuwan da ya ƙudurta wajen aikatawa tukunne wanzar duka zuciya ce take sarrafa irin waɗannan to Allah ta'ala ya ce za a yi tambaya a kai kenan ashe tunda zuciya ma abin da ta sarrafa za a tambaya a kayansa kuma babu abin da ke koyuwa ga Allah mahalicci ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ko da abin da zuciya ta koye a cikin tunaninka ne baka faɗa ba kawai mutum ya kimsa sai ya aiwatar to za a tambaye shi ma dama dai mutum ya aiwatar kuma sannan akwai tunani na zuciya wanda Allah subhanahu wata'ala yake wa mutum hukunci da shi ko da ku bai aikata ba abin nufi duk abin da zuciya ta kudurta ba a kama mutum da shi dan ya ambata a cikin ransa matukan bai aikata ba inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'lam aw tatakallam aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe ma al'ummata abinda ta labarta ma zuciyar ta zancen zuci an yafe wa mutum matukar dai bata aikata da gaba ko kuma ta faɗa da baki ba sau da yawa shaidan zai zo mutum ya kudurta masa wani abu a rai amma kuma sai ya tuna Allah ya fasa to ba za a kama shi da wannan kudurin ba to amma akwai abin da yake baka aikata ba kuma baka faɗa ba amma Allah zai mutum hukunci shine kaman niyyar da mutum ya dora aikin sa akai mutum yayi aiki mai nagarta a bayyane bakinsa ya faɗa abin da shari'a take so amma itikadinsa a zuciya ba mai kyau bane ba yayi ne saboda Allah dai ba to kaga Allah zai hukunta bawa akan wannan duk da ba wanda ya ittila'i akan wannan in ba shi Allah din ba to naka ita zuciya wato nau'i nau'i ce kudirin da ta rike da yadda take karkata zuwa ga gaskiya da yadda take sha'awar gaskiyar ko kin gaskiyar da yadda take maraba da ita ko ta inkarunta zukata sun bambanta zukata sun bambanta dangane da kudurce-kudurcen da suke da shi game da ubangiji subhanahu wata'ala kansa zukata sun bambanta to don haka nan ne Allah ya ambata mana cewa duk abin da yake musu a cikin zuciya shi ma za a yi tambaya ma'ana na salahatta ko akasi kudirin da ta yi mai kyawu ko kudirin da ta yi mummuna ta janibin aitiqadat to tunda ku ashe lamarin zuciya haka yake to wajibi ne kenan a bata muhimmanci kwarai da gaske wajen aga ta saitu wajen aga ta daidaita wajen aga ta karkata zuwa ga salaha shine malin baya yayi shimfida da wannan aya yace walamma kana alqalbu li hadhihi al'a'dha'i كالملك المتصرف في الجنود ayayin da zuciya ta zan gagaban da suke jikin mutum ita sai ta zama kamar wata sarki ne sarki kuma wanda yake jagorantar rundunoni daban-daban akwai rundunar tunani zuciyar take kimsawa akwai runduna ta gani zuciyar take jagoranta akwai runduna ta magana akwai runduna ta kafafu akwai runduna ta hannaye dukkan gabbai rundunoni ne da suke aiwatar da umarnin da wannan sarki shine zuciya take masa umarni to a yayin da zuciya ta zama sarauniya ce akan gabbai ita take sarrafa rundunoni allazi tasduru kulluha an amrihi wanda dukkan rundunonin suna gudana ne bisa umarnin wannan sarkin wayasta'miluha fi ma sha'a kuma wannan sarkin yake aikatar da waɗannan gabban cikin duk abin da yake so dan duk abin da zuciya ta yi sha'awa ita take sa mutum yayi mutum baya abu zuciyarsa ba ta yi umarni ba fa kulluha ta ta'budiyyati wa qaharihi kenan tunda ya zamanto dukkan waɗannan rundunoni na gabbai suna ƙarƙashin sarrafawa ce ta zuciya shine ubudiyyan bauta kenan wa qaharihi kuma ya tankwasa ya mamaye su وتكتسب منه الاستقامة والزيادة كما waɗannan gabbai suna aikata suna tsuruta daga wannan sarkin nasu ne in ma su samu daidaito akan abin da ya dace ko kuma su tsoroci ayyukan da zai karkatar da su bisa umarnin da wannan sarki zai tunda ba za su kubuta daga sarkin ba shine zai musu umarni duk abin da gabbai za su tsorota wanda za su aikata yana tafowa ne daga wajen wannan sarkin in ma ayyuka wanda yake na istiqama samun daidaito ayi abin da ya dace in ma azziyabu karkacewa gabbai su aikata abin da ba shi ake so ba umarnin tunda yana zuwa ne daga wannan sarki sarkin kuma shine zuciya وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحل أو, أو يحله كما waɗannan gaban wanda su ne a mazaunin rundunoni suna yin biyayya ga wannan sarki cikin duk abin da ya kudirta wanda yake so ya aikata al'azmu abin da ya riga yanke hukunci ya kulla aikata shi aw yahilluhu ko kuma abinda da yayi nufi yanzu ya warware gaban ma sai su bi shi ba za su aikata ba tunda sarki ya warware wannan abin to a yayin da zuciya ta zama haka har aka kai munzalin da qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bisa alaƙar da zuciya take da shi da gabbai da matsayin da zuciya take da shi akan rundunonin gabbai har annabi ya ce ala وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب har annabi ya faɗa ya ce ku shaurara lalle a jiki da yake da gabbai akwai wata tsoka idan ta kyautata to jiki baki ɗaya ya yi kyau idan ta munana to jiki baki ɗaya ya ɓaci annabi ya ce ala ku shaurara wahiyar kalbu ita ce zuciya ashe annabi ya jaddada zuciya ita ce sarauniya a hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga nu'man ibn bashir don haka mali ya ce fahuwa malikuha ashe zuciya kun sai yana cewa fahuwa fahuwa yana bina'insa akan muzakkar saboda a larabci zuciya namiji ne eh shi yasa sai sai a ce wato alqalbu to yace fahuwa malikuha wa hiya almunfaddatu lima ya'muruha bihi ita zuciya ita ce sarki sauran gabbai kuma su ne almunfaddatu lima ya amuru hadihi masu aiwatar da wannan sarkin ya musu umarni in sarkin ya ce a ɗauki wannan sai da ya ƙudurta ya yi umarni a hannu tukunna hannu ko ya umarni a ido ido ya waiwaya ya kalli abin sannan ya ba da umarni a hannu hannun kuma ya ɗaga ba yadda za a yi dan makullin da daga ba zuciya ta ce ta yi umarnin ne haka ba ba zai yiwu ba mustahili ne zuciya ce ta ce ma yi kaza to sai ka yi ina jaddadawa ko da abin da turawa suke ce masa reflex a reflex wani aiki ne da za ka yi ba tare da ka sani ba a zatonsu me ya saka ka yi aeroflex yana zuwa ne misali kaman wani abun cutarwa ya zo ko misali waiwayawa da kai sai ka ga mota dab da kai baka farga ba sai kai haka kace zaka tare ta da hannu so da kaddarawaka kaman wani kara ne zai buge ka kai kuma kana son tunkuɗe shi ya aka yi ka miƙa hannun naka sai da ka waiwaya waiwaya da kai sai ka ga danja sai ka razana razanan nan da kai zuciya sai ta umarni sai ka aiwatar da abin da baka san kai ba amma zuciya ce ta yi umarni to yayin da zuciya ta nan ita ce sarki a jiki shi kuma jiki shine mai wanzar da abin da sarkin ya masa umarni da shi alqabilatu lima ya'tiha min hadihi ya sa kamar hadiyya hadihi wato jikin ya zamanto mai fuskantowa ko mai tarba alqabila mai tarba lima ya'tiha game da duk abin da ya zo ma jikin min hadihi daga irin shiriyar da ko nusarwar da shi wannan sarkin zai shi ne zuciya wala yastaqimu laha shay'un min a'maliha ya zamanto shi wan ita wannan runduna ta gabbai watan wani aiki daga cikin ayyukanta baya daidaita ya tabbata hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi har sai wannan aikin ya tafo daga nufin da wannan sarkin yayi da kuma kudurtawar da wannan sarkin yayi gabba ba za ta yi abu ba sai abin da wannan sarkin ya kudurta kuma yayi nufi wa huwa al-mas'ulu anha kulliha kuma ya zamanto shi wannan sarkin shine mai gudanarwa akan ta baki ɗayanta in an ce al-mas'ul wanda yake da ikon idara yake da ikon gudanarwa yana zama almas'ul domin shine wanda yanzu a tambaya a kayan to ya shugabancin ka yake duk abin da za a tambaya da ya shafi shugabancin shi za a tambaya to shi yasa ake cewa mas'ul لأن كل راء مسؤول عن رأيته domin kowane jagora mai gudanarwa ana tambayansa a kayan abin da yake jagoranta to tunda kulamarin ya kasance haka ne duk wannan bayani ya kasance wato fi mahallin mubtada ne خبر أن الناس شيني كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون kenan idan har zuciya ta zan tana da wannan matsayi ga jiki jiki bai isa ya aiwatar da wani abu ba shi tamkar bawa yake ga zuciya zuciya ita ce jagora kuma wannan zuciyar in ta yi kyau to jikin ababen da yake mai nagarta zai yi in zuciya jagora ba ta yi kyau ba jiki ba zai aikata abin da ake bukata a wajen Allah ba tunda har al'amarin ya zama haka to kana al-ihtimamu bi tashihihi kenan sai ya zama a ba da muhimmanci wajen a ga an gyara wannan sarkin da yake umarni da dukkan gabbai suka ta'allaka ga umarninsa aikinsu mai kyau ya ta'allaka ga kyautatuwarsa mummunan aikinsu ya ta'allaka in ya munana to ku ya zamanto lallai a ba da muhimmanci wajen gyara wannan sarkin wa tasdidihi a daidaita shi akan hanya aula ma'tamada alaihi salikun to sai zamanto shine mafificin abinda masu neman shari'ar Allah za su dogara a kansa duk wani mai neman shari'ar Allah kyautatuwar zuciya za ta mashi ne mafificin abin da yake bada muhimmanci ga zuciya ta kyautata wan nazar fi amradihi kuma har ilau yana da kyau a bada muhimmanci wajen lura da jinyayyukan da za su iya samun shi wannan sarkin domin lokacin da sarki ya jinya abubuwa ba za su gudana ba shi yake ba da umarni al'amari sai ya zamanto ya rikice wa ilajuha kuma a ba da muhimmanci wajen magance jinyar da za ta samu wannan jagora ahammu matan sakku bihin nasikun shine mafificin abin da suke wato mafificin abinda masu bautar Allah subhanahu wata'ala za su ba da muhimmanci a kayansa yanci annasikun wato almuta'abbiduna zahidun yanci nasaka fulanun ai ta'abbada wa tazahada wato duk waɗanda suke masu gudun duniya waɗanda suke masu ba da muhimmanci a lahira waɗanda suke son bautar Allah to kuwa abinda za su ba fi ba wa muhimmanci shine wannan sarkin nasu wannan sarkin gaban nasu ya zan yayi kyawu saboda sun san munanarsa lalacewarsa lalacewar gaban ne in ku gabbai suka lalace ba za su yi aiki mai nagarta ba in ku ba yi aiki mai nagarta ba ba za a sadu da rahamar Allah ba lamma kana alqalbu yuwassafu bil hayati wa diddiha yayin da ya zamanto zuciya akan siffanta ta da rayuwa ko a siffanta ta da mutuwa a ce a siffanta ta da rayuwa ko a siffanta ta ma'ana a nasabta mata rayuwa ko a nasabta mata mutuwa a nasabta mata kyawu ko a nasabta mata muni duk za ga irin wannan ibarori a cikin hadisi da cikin alkur'ani zuciya wacce take mai tsafta zuciya wacce take rayayya ko a ce zuciya wacce take majinyaciya ko a ce zuciya wacce ke wato matacciya duk ana jingina mata wannan to in kasama bi hasabi zalika ila thalathati aqsami to sai zuciya a bisa wannan la'akari sai ta raba kashi uku zata sai raba kashi uku duk zukatan mutane kashi uku suke akwai alqalbu sahihu aw salimu akwai zuciya mai lafiya lafiyayye zuciya ba ta da jinya awi salimu ko kuma a ce alqalbu salim zuciya wacce take kubutacciya min al-amrad kenan wal qalbul mayyit akwai zuciya macacciya ita kuma wal qalbul maribu sannan akwai zuciya kuma majinyaciya to haka duka zukatan mutane suke dole zuciya ɗayan wannan take ko dai ta zamanto rayayya ce lafiyayya ce kubutacciya ko kuma ta zamanto matacciyar zuciya ne ko kuma ta zamanto zuciya ce ba matacciya ba amma kuma ba mai lafiya ba tana da jinya Allah ka samu a kashi na farko kashi na farko shine alqalbus sahih zuciya wacce take rayayya irin waɗannan bayanai dama ya ce ya ɗauko su a cikin wasu littattafa rubuce-rubuce da yawa wanda wasu manyan malamai guda uku suka yi ibn al-qayyim al-jawziya ya dandaka wannan mas'ala sosai da waɗannan kashe-kashen a cikin littafinsa igafatul lahfan min masa'id ash-shaytan to yace al-qalbu sahih zuciya wacce take lafiyayyar zuciya malai ce huwa al-qalbu salimu alladhi la yanju yawm al-qiyamati illa man ata Allah ta'ala bih ita ce alqalbu salim ita ce alqalbu sahih zuciya mai lafiyar nan ita ce zuciya kubutacciya zuciya kubutacciya daga shubuhohi zuciya kubutacciya daga shukuk zuciya kubutacciya daga al'afat da duka irin waɗannan ababe waɗanda suke masu dilmiyar da mutum a cikin aƙidarsa ko cikin addininsa to ta kubuta daga wannan allazi la yanju yawm alqiyamati illa man atallaha ta'ala bihi wanda ita ce kuma a ranar alqiyama ba wanda yake tsira a wajen Allah sai wanda ya je ma Allah da irin wannan zuciyar Allah ka kyautata mana zukata كما قال تعالى كما يدى الله يفعل في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شكل لفظا النبي إبراهيم خليل الرحمن yana mika kokon bara ga ubangiji ya masa ta goma shi a ranar alkiyama ya samu shiga cikin rahamarsa da aljannarsa to sai ke jaddada cewa a wannan rana ranar da yau malayan fa'umalun a ranar da wata dukiya ba ta amfani kowace iri ne wala banun ‘ya'ya ba sa amfani diyar da suke illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zakke ma Allah da zuciya kubutacciya kubutacciya daga al'amura na shakka kubutacciya daga shirka kubutacciya daga sauran ababe waɗanda suke afat sai wanda ya je ma Allah subhanahu wataala ta kubutacciyar zuciya wakila fi ta'arifihi an faɗa danga da fassara na wacce zuciya ce alqalbus salim malaman tafsiri sun yi ta kawowa bayanai kala kala khulasa ganan ya an tattaro waɗansu da suka yi ma'ana da irin malam abinda malaman tafsirin suka ambata annahu cewa irin wannan zuciya annahu alqalbu allazi salima min kulli shahwatin tukhalifu amra Allah wa nahyihi ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan wata sha'awa sha'awa shine abin da rai yake so abin da rai zai iya karkata zuwa gare shi yana kaunarsa shine sha'awa kowane irin ne to ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan wata sha'awa tukhalifu amra Allah wa nahyi wanda ta saba ma umarnin Allah da hanansa mun gane dan adam yana sha'awar abinci to amma wani abinci ne ya halatta gare shi akwai abincin da ya fada karkashin halacci da Allah subhanahu wataala ya halatta a ci to sai ya ci wannan ya kubuta akwai abincin da Allah ta'ala ya haramta kada a ci a bisa nau'insa misali aka ce hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah nau'in abinci ne amma shari'a ta haramta to kaga wannan tukhalifu amrallah wato wannan hani ne na Allah subhanahu wataala to ba zai zakke ma sha'awarsa bisa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ba sannan wajen neman abincin Allah subhanahu wata'ala ya halatta kasuwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kuma yace idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah am rizqillahi nabi tijara kaga ya halatta kasuwa to don haka mutum sai ya je shi ya nemi dukiya dan adam yana sha'awar dukiya to sai je ya nemi dukiya ta hanyar da shari'a ta halatta amma Allah subhanahu wataala ce wa harrama riba a cikin kasuwa ake samun riba to nan kuma Allah ta'ala ya haramta to kenan nau'in kasuwa ko nau'in samun dukiya wanda akwai riba a ciki duk da yadda yake sha'awar dukiya ba zai zakke ma wannan ba me yasa Allah ya hana to irin waɗannan abubuwa idan mutum ya bibiya shine zuciya sai ta zamanto qalbun salimun amma ma dama zuciya ta yi sha'awa na abinci to babu fayyacewa kowanne za ta ci ta yi sha'awar dukiya ba fayyacewa ta kowace hanya da yan justify the means kamar yadda yan boko suke faɗa suke nasabtawa aƙidar yahudawa ko da yan justify the means shi dai ya samu kawai shi kenan to kaga wannan bata bata zamanto qalbun salimun ba to shi ne aka ce annahu alqalbu alladhi salima min kulli shahawatin tukhalifu amra Allahi wa nahyihi ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan sha'awa amma fa irin sha'awar da ta saba wa umarnin Allah ko ta saba mahanin Allah wa min kulli shubuhatin tu'aridu khairahu kuma ya zuci da ta kubuta daga dukkan rikicaccen abu wanda ya fito na fito da alherin Allah shirye da Allah ya kawo kenan inda akwai shubuha rikicaccen lamari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin addini wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun minan nas faman ittabaqa shubuhati faqad tabra'a لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام to sai ka kubuta daga shubha saboda annabi ya ce kubuta barin shubha shine mutum ya kubuta da addininsa kuma ya kubuta da mutuncinsa a wajen Allah amma wanda ya afka ma shubha to ya ma shiga cikin haram kawai to kaga sai mutum har ilo ya kubuta daga shubha wadda ta fito na fito da shari'ar Allah fasalima min ubudiyyati ma siwahu zuciyar ta zanta kubuta daga bautar duk wani wanda ba Allah ba a itikadi kenan ba bauta ma wani ba sai Allah subhanahu wataala yadda mutum yace la ilaha ya kore dukkan ma'budi sai isbatin sa ga Allah yace illa Allah sai Allah kawai shi daya to sai mutum ya kubuta daga bautar dukkan wani wanda ba Allah ba wasalima min tahkimi ghairi rasulihi kuma sai ya kubuta daga sanya wani wanda ba manzon Allah bai zan shine mai masa hukunci a lamarin shari'a in dai lamarin shari'a ne ba mai hukunta e ko a a sai manzon Allah shine wakilin da Allah ta'ala ya aiko wa mutane bayanin shari'an sheke da wannan authority din wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar maka qur'anin ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar da aka sheke da wannan damar shi aka ba mu wannan hurume fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ya ce ba su ma yi imani ba sai sun sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai yanke hukunci na duk abin da ya wakana tsakaninsu na al'amarin addini duk wani abu wanda yake musulunci yayi tsokaci akai kasuwa ne makwabtaka ne aure ne ko menene sai manzon Allah ya zama shine mai yanke hukunci sannan kuma basu ji kunci a abin da annabi ambata ba kana kuma sun mika wuya sun bi to don haka zuciya kubutacciya ita ce wadda ta kubuta min tahkimi ghayra rasulihi wanda ta kubuta daga sanya wani manzon Allah ya zama shine mai hukunci fatakhallasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala da haka irin wannan zuciya sai ya zan bautatta da za ta yi ya zan ya tsarkaka ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khashiyatan wa raja'a sai ya zamanto ya tsarkake bautarsa ga Allah kawai iradatan wajen nufi aikin dama idan zai innamal a'malu bin niyyat an nuna masa ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وجنب وتصيك أركك نفنك جاء الله أي ومحبة كما الله إن كان أو نسا ba kana bauta ma Allah subhanahu wataala a bisa tilas bane wanda ya bauta ma Allah a bisa tilas baya so to ba a buƙatar bautarsa sai ya bauta ma Allah shauƙan minhu ta'ala yana ƙaunar Allah yana son Allah yana bautar bisa soyayyar Allah wa tawakkulan kuma sai ya zamanto ya dogara ga Allah shine madogararsa wa inabatan al'amuransa ya maida su zuwa ga Allah dan ba shi da wajen komawa sai ga Allah shine almarji'u alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah muka dogara kuma gare shi muke maida al'amarinmu to sai mutum ya zama haka da zai mai da al'amarinsa zuwa ga wani Allah boka ne dan duba ne wani ne da yake ga shi zai magance masa matsalan saboda yana ga hannu aka sa masa ko kuma yana ga wannan abun fa ya kamata san mu ko yana ga wannan abun fa sai an sa da kaza sai an tashi an tsaya in ba haka ba al'amuran da suke ta faru wannan dole sai ka tashi ka tsaya kamar yadda wasu suke da irin wannan itikadi zuciyarsa bata zamanto qalbun salimun ba wa ikhbatan kuma sai zuciyar ta zama mai kankan da kai ga Allah al ikhbat shine at tadarru' ila Allah ta'ala da Allah ya ce wa bashirul mukhbitin ku yi albishir ga waɗanda suke masu kankan da kai ga Allah mukhbitin ay al mutadarri'in wa khashiyatan kuma sai mutun ya zan yana jin kwarjinin ubangijinsa yana aikata aikin kuma yana tsoron Allah yana tsoron in fa na saba masa akwai uquba wa raja'an bai kuma yanke kauna ba yana fatan samun rahama domin ana so abota mu Allah da waɗannan ababe ne wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin sai ana bauta mu Allah ana kwadayin aljannarsa kuma ana tsoron wutarsa duk bautar da zaka yi ma Allah sai ta hada haka wanda ya bauta ma Allah subhanahu wataala saboda tsoron wutarsa kadai yana tsoron azabar Allah ne bai bauta wa Allah ba yayi bauta ne don tsoro wanda ya bauta ma Allah aljanna kawai yake kwadai bai bauta wa Allah ba shi yanzu ya zamanto abinda ransa yake sha'awa yake kauna a'a sai ka bauta ma Allah da wannan siffa da Allah ya siffanta bayinsa na gari na ragaban wa rahaban wato sai mutum yana jin tsoron ubangiji kuma yana kwadayin abin da yake wajensa haka ake so ka kudurta wa khalusa amaluhu lillahi kuma sai aikin sa ya zan ya tsarkaka ga Allah subhanahu wataala kadai fa in ahabba ahabba fillah in yayi kauna to cikin son Allah ne wannan kaunar ma'ana duk abin da ya so ya so abin ne saboda abin na son Allah ko ya dace da abin da Allah ke so wa in abagaba abagaba fillah in yayi kiyayya to yana kiyayya ne cikin abin da Allah ya ki Allah ne baya son kaza din shi ma shi yasa baya son kaza din ba zatin mutum din ne baya so ba a'a abin da mutumin ya aikata ne baya so mun gane ko abin da mutum ne ya aikata shine ba a so eh ba zaidu ne ba a so ba halinsa ne ba a so ba amro ne ba a so ba halinsa ne ba a so me ya saka aka kishi da halinsa saboda halin nasa Allah baya so amma da zai kyautata fa shikenan hatta kafirai su ne gayar waɗanda ba a so a cikin mutane saboda sun yi bauta ma wani Allah to amma ta'ala Allah madaukake ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يهود da nasara ku zo na gaya muku abin da zai daidaita tsakanin mu zama daya babu kiyayya yanzu sai soyayya shine mu bautawa Allah shi kadai da haka ashe ba zatin su aka ki ba aikin su aka ki qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf to don haka idan mutum zai kauna yana kauna ne saboda Allah in zaka so mutum ka so shi saboda Allah in zaka kishi ka kishi saboda Allah yayi soyayyar Allah da kiyayya yayi soyayya don Allah da kiyayya don Allah take yana aikata abin da Allah ta'ala yake so sai a so shi ya tsaya akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kaunace shi ko ya yake yayi fito na fito da dokar Allah sai a kishi yayi fito na fito da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kowaye shi sai a ji ba a san sa shi saka sahabbai an samu wanda sai kashe iyayensu an samu wanda sai kashe iyayensu a wajen yaki dan ko uban ya fito a filin daga a cikin rundunar kafirai suna yakar manzon Allah saboda Allah shi kuma yana son manzon Allah saboda Allah dan haka sai aka fito kuma suka kashe shi wadancan kaga gayar mahabba kenan fillah gayar kuma albugub fillahi kenan amma a lokacin da mutum ya ƙi Allah ya ƙi manzon Allah fada yake da dokar Allah fada yake dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai kuma kana kaunarsa har a zuciya kuma kana son sa duk kara kana masa to zuciyar bata zama alqalbu salimu ba kuma alƙalbu salamu ita kaɗai Allah ya alƙawarin ita ce wanda ya je da ita a kiyama yake samun kubuta Allah ka ba mu zuciya kubutacciya wa in a'ata a'ata lillah irin wannan mai kalbu salim shine wanda in yayi kyauta dan Allah yake yi ya bayan ne saboda Allah ba dan aibe shi yasa Allah ya siffanta su yace innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wa in mana'a mana'a lillah in ya hana to ya hana ne saboda Allah amma ba dan wani abu ba a'a Allah ne bai so a bayar a irin wannan yanayin ba to ba zai bayar ba duk yadda ake kuma ba zai bayar ba saboda Allah bai yadda da abun ba ya za a iya bayar in ya bayar kuma Allah yana son abin to zai yi kazar kazar wajen ya ga yayi to me irin wannan sifa yana da alqalbus salim wala yakfihi hadha kujifa malamai sun ambaci duk waɗannan ma in ka tattara bai wadatar ba tukun hatta yasluma min al-inqiyad wa tahkim li kulli man ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam har sai mutun ya kukuta daga wajen biyayya shine al-inqiyad ka jayu wa tahkimi ko kuma sanya wani ya maka hukunci sai mutum ya kubuta watan da sanya hukunci da kuma jayuwa li kulli man ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ayat da muka ambata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum fayaqidu qalbuhu ma'a- ma'ahu aqdan muhkaman alal i'timami wal iqtida'i bihi wahda sai ya zamanto mutum zuciyarsa ta kulla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqdan wani kullawa muhkaman an sanya annabi shine mai hukunci nan ya sa alal itimami amma al itimam ne al itimam shine biyayya innama ju'ila al imamu li yu'tamma bih wato al itimam to sai mutum ya kulla tare da manzon Allah wani kullawa da zai sanya annabi shine mai hukunci alal itimami kuma akan zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida idan ma'ana ɗaya ne kalma kalmata ne mutaradifan al itimam wal iqtida da abu ɗaya ne biyayya ne bihi da shi manzon Allah wahdahu shi kadai annabi ne kawai zaka yi biyayya in malam wane ya faɗi magana sai aka bi maganar malam wane malam wane ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai aka bi maganar malam wane asali wa aka bi manzan Allah ake da a kaddara malam wani zai faɗi magana sai aka bincika maganar kuma daga baya sai ta bayyana ta ci karo da ta manzon Allah yanzu menene za a yi sai a ajiye sai a nemi wacce ce da dai shi saka malamai magabata da suka gawurta kai bari malamai da suka zo baya hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullu yawmin idan aka yi abu hujjar da suke nema a tsakaninsu waye ce kai Umar ibn Khattab yaga Zaid ibn Thabit yana karatun Al-Qur'ani sai ya karanta ta da ba haka ya san qira'a ba Umar sai ya cikume shi saboda shi Umar ibn Khattab baya ganin abu bai bari ba in dai ba daidai bane to sai ya sai ya inkari sai ya cikume shi yace kai ya kakar shi kuma yaro matashi ne yace kai ya naji ka karanta abin nan yace eh haka na koya wajen yace ni ko ba haka aka koya mun ba yace ni ko ba haka annabi ya koya mun ba sai yace tabbas ni ko manzon Allah ne ko sai yace to mu je sai ka samu shaidar da zai tabbatar da cewa annabi ya koya maka haka don haka sai ka je suka samu Ubay ibn Kab shi kuma ka san shine ya rufe kofa a karatun Qur'ani a cikin sahabban manzon Allah bisa shaidar annabi sai aka samu Ubay ibn Ka'ab da aka samu Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab sai aka tambaye ce naji wannan ne ya karanta kaza sai ce karanta inji sai karanta sai ce eh Umar ya tambaye shi haka ne annabi ya karanta da sai ce kwarai da gaske haka nan annabi ya karantar da mu lokacin kai kana bakin kasuwa kana sai da azurfa yana kasuwanci mana yana so ya nuna masa gaya cewa eh haka aka karantar da mu to kaga su sahabbai kullum hujjarsu tana koma zuwa ga manzon Allah ne ba wani wanda ake biye sai manzon Allah shi yasa sai kaga har waɗanda suka biyo baya malamai an sani a cikin ɗalibai sun san wannan cewa cikin hidima ta ta karatu zaka ga wannan ya raddi a wannan wannan ya raddi a wannan kuma tabbas a cikin maganganun zaga ko wacce take ita ce as-sawab wata zaga a cikin su in an samu ma'araba to akwai wanda take ita ce aqrabu ila sawab to kullun dai abin da suke nunawa suna tarbiyantar da mu ne mu fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin biye to sai zuciyar da ta yadda ta maida al'amaranta zuwa ga annabi shine abin koyi ta yi wannan kulla yarjejeniyar da manzon Allah akan za ta yi masa sanya shine mai hukunci a cikin duk abin da za ta hukuntar za ta hukuntar da shine a bisa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai dona kulli ahadin sabanin wani mutum fil aqwali cikin abin da za a faɗa ne an ce ga zikirin da za a yi annabi ne ya ce a yi haka a'a ba annabi ne yace haka wato an ajiye wal a'mali ko kuma ayyuka aiki ne akai annabi ne yace ayi haka eh annabi ne yace ga dalili sai ayi ba annabi ne yace ayi bai inganta ba sai a ce to an ajiye to sai zuciya ta zama haka fala ya taqaddamu bayna yadayhi bi aqidatin irin wannan zuciya kuma ba za ta taba zarbabiya ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen aqida ba abinda annabi ya faɗa shine aqida nan zaka tsaya abin da ya tabbata shine shirka shi zaka ce wa shirka wanda bai zama shirka ba zaka ce masa shirka ba abin da ya zama to bid'a shi zaka ce bid'a wanda bai zama bid'a ba kai sa bid'a an tadda shi ba to dole sai an tsaya nan mutum ba tare da ya guluwi ba don haka fala ya taqaddama bayna yadayhi bi mutum ba zai dama Allah ya hana mana yayi hani la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi wattaqullah kar ku zarbabiya ai at-taqaddumi anan ana nufi ba wai ka shaga kai gaban sa ba a in ana tafiya a halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shiga gaban sa ba wannan ake nufi ba ma'ana a shiga gaba saboda a bashi kariya ko abin da ya kamata ka dusuna yi ko a halin tafiya ayar yayi gaba shi kuma yana ta tsakiya ko yana ta baya duk wannan yayi waɗansu kaɗan suna tare da shi da makamancin haka to ana nufi a cikin hidimar addini ne kada ka yi azarababi sai abin da annabi ya faɗa kada ka faɗa sai wanda ya faɗa kada ka aikata sai shi ne ya aikata a matsayin addini bi aqidatin wala qawlin wala amalin qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda sun kai imani la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kada ku yi zarfafiya kada ku sha gaban Allah da manzansa wattaqullah ku kiyaye dokar Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne to wanda ya samu wannan ita ce alqalbus salim zuciya kubutacciya wanda Allah ya ce watan illa man atallaha biqalbin salim يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله كسن يمن زكاة مسلم كبتتو نوعي نبي شين القلب الميت زوجيا متتشيا وهو ضد القلب السليم إتكما كيشيا كبتتشيا زوجيا يعني واتشم كبتتشيا وانا متتشيا fahuwa la ya'rifu rabbahu mai irin wannan zuciya shi bai san ubangijinsa ba bai san ubangijinsa ba shi ya saka zai iya ambatan wani kato ma ya ce shi ma Allah ne ya ce wane ma Allah ne wane ma Allah wance ma Allah ne kaza ma Allah ne zai iya faɗa don bai san ubangijinsa ba ma qadara Allah haqqa qadarihi to don haka ba su ba mu Allah kimar da ya dace da shi ba bai san Allah yadda ya kamata a san shi ba irin wannan zuciya ita ce take ganin boka zai iya bata kariya ita take ganin dan duba zai iya bata kariya ita take ganin malaman tsubbu suna iya bada wiqaya suna iya bada arziki suna iya bada kaza ai wani ma yaje an masa aiki kuma ga abin an samu biyan bukata da haka shi ma zai je kaga wannan bai san ubangijinsa ba to zuciya matacciya kenan ko da ta yi da'awar musulunci فهو لا يعرف ربه ولا يعبد بأمره كما بايا ينبوتر الله أبسا أمرنين ده الله يي كي باسي أمرني بأبن ده الله يهانا ما بايا هنوائي وما يحبه ويرضاه كما بايا بوتر الله ده أبن ده الله كيسو ده أبن ده الله يرد دشي أبن ده الله بايا سو ما زي أبن ده الله بيرد دشي وما زي أي كتان بل huwa waqifun ma'a shahawatihi kai shi kam kullum yana nan tsaye karam inda abin da ransa yake so yake sha'awoyinsa in zuciya ta kaddarta masa sha'awar kaza to zai yi sai dai bai samu dama ba wala zati da abin da yake jin dadin su na rayuwa shi zai aikata ba matsala walau kana fi sakhatu rabbih wa ghadabihi ko da ku a cikin abin nan da ran nasa yake sha'awa wanda yake son aikatawa ko da akwai fushin Allah subhanahu wata'ala a ciki fa huwa la yubali idza faza bi shahwatihi shi bai damu ba idan dai har ya rabauta a bisa biyan sha'awarsa wa hadhihi ya samu biyan abin da ransa yake karkata zuwa gare shi abin da muka ambata na baya huzuzun nafs abin da rai yake karkata zuwa gare shi yake sha'awa rabonsa kenan to shi bai damu ba la yubali rida rabbihi aw sakhatihi am sakhatahu shi bai damu da yardar ubangiji ba la yubali rida rabbihi am sakhatahu bai damu da yardar ubangiji ba ko kuma fushin Allah a cikin abin da zai aikata inda ya san biyan bukata shi zai san biyan bukatarsa a ba matsala Allah zai fushi da wannan aikin Allah bai yarda da wannan aikin ba ba shine damuwarsa ba fa huwa muta'abbidun li ghayrillah to wannan shi ya zamanto yana bauta ma wannan Allah ne koda ko yayi da awar Allah yake bautawa in ahabba ahabba li hawahu in yayi kauna to yana kauna ne kawai saboda ransa yana so amma ba wai dan Allah yana so ba ko Allah baya son abin ko Allah baya son aikin shi yana son aikin in dai haransa yana so wa in abgaba abgaba li hawahu idan zai yi fushi to zai yi fushi ne kawai saboda son ransa ma'ana ransa ne kawai aka taba dan haka zai yi fushi saboda wannan abu wa in a'ata in ma kyauta zai a'ata li hawahu zai bayar ne kawai dan ransa ya sha'awar ya bayar in ya ga dama yi in bai ga dama ba ba zai yi ba in ya ga dama yi ko Allah baya so in bai ga dama ba ba zai ba ko da Allah ya umarni shi yasa sai kaga waɗansu hatta zakka ma ba za su bayar ba wa in mana amana ali hawahu in ya hana ya hana ne saboda san ransa in ya bayar saboda ransa ne yake so ya bayar in ya hana saboda ransa ne baya so haka a cikin dukiyarsa zakkar ba ta wuce miliyan ɗaya ba ba zai bayar ba saboda ransa bai so ya bayar ba miliyan biyu kuma zai iya ɗauka zai kai wa boka don ya masa aiki wannan kuma ransa ne ke sha'awa don haka zai yi yana son kasuwa ne ta kyau yana so a ƙara samun matsayin da ake ya wuce wanda ake ciki wani appointment ne ko wani matsayi yana so a samu siyasa ce yana so a ci zakar miliyan ɗayan Allah ya ce a bayar ba zai bayar ba saboda ransa baya son ya bayar mai yadda ba shi miliyan biyu zai bayar aboka don su yi masa aiki don ya sami biyan bukata ransa yana sha'awar haka macacciyar zuciya kenan alƙalbul mayyito in a'ata a'ata li hawahu wa in mana amana li hawahu fa hawahu athirun indahu shi abin da ransa yake so shine yake tasiri kawai a wajensa wa ahabbu ilayhi min ridha mawlahu abinda ransa yake so shi yafi kaunatuwa gare shi akan abinda Allah ke so mumini kuma ransa ne yake tankwasawa ya ba abinda annabi ya zo da shi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku bai taba zama mai imani ji annabi sai abinda ransa yake sha'awa ya tankwasa shi ya ba abinda an zo da shi ruwa ne zai dauka ya sha amma akwai nassin da ya nuna wannan din bai halatta ba to ba zai sha ba mun fahimta ransa yana sha'awa amma tunda shari'a ta ce ba za a yi ba to sai hakura to shine zai mai imani a shaidar annabi fal hawa imamuhu wa shahwatu qa'iduhu wanda yake da alqalbul mayyitu san rai shine yake masa jagora shine shugabansa wa shahwatu qa'iduhu sha'awa ita ce jagorarsa wal jahlu sa'iquhu jahilci shine yake masa wato shine mai kora shine dan dan jagora a gaba ko wanda yake kora shi ta baya wal ghaflatu markabuhu rabkana kuma kin sanin abinda Allah ta'ala ya zo da shi ya aiko da shi na shari'a da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine al ghafla to al ghaflatu markabuhu gafala yin aiki ba bisa ilimi ba shine abin hawansa fa huwa bil fikr fi tahsil agradihi ad-dunyawiyyah magrurur to shi sai zamanto magrurur rudadde ne bil fikr ko kuma a iya cewa magabur wato magamurun maqahurun kenan wanda aka tankwasa shi wato shi an mamaye shi an ranjaye shi bil fikr wajen yin tunani ne kawai fi tahsili agradihi wajen samar da ababen da yake so jam'i na garabu abinda ka nufata ababan da mutum ya sha'awa ko yake nufata kullun shi tunaninsa ya zai samu kaza ya za samu kaza an tashi kullun tunanin ba tunanin ya za a kyautata ibada me Allah yake so me Allah baya so menene zamu aikata mu sami yardar Allah menene zamu nesanta dan mu kubuta daga fushin Allah ba wannan ne tunaninsa ba da safe har magariba har ya bacci tunaninsa kullun fi tahsili agradihi wajen ya samu ababan da yake sha'awa ababen da yake so ya samu kullum a cikin wannan shine yake tunaninsa wa bi sakratil hawa wa hubbil ajilati makhmurun kuma shi wanda yake da alqalbul mayitu game da maye as-sakratu game da maye sakratul hawa maye na abin da rai yake sha'awa wa hubbil ajilati da kuma tsananin kaunar duniya ita ce al-ajila makhmurun ya bugu alhamru kenan mahmur wanda ya bugu da giya to ba da bugu shi giya ya bugu ba a'a ya bugu ne bi sakratil hawa wa hubbil ajila ya bugu ne da tsananin maye na sha'awar abin da yake so da kuma tsananin san duniya kullum a cikin wannan mayen yake ya za a tara yanzu kaga suwa ne sun samu kaza sun samu kaza suwa da sun kaza ya za a yanzu fa shekarunsa kaza kuma har yanzu bai samu ya kalmaso kaza da kaza ba tunanin kenan to kullum mutum shi wannan tunaninsa kenan alqalbul mayyitu kenan Allah ku fitar da mu yunada ila Allah ana kiransa zuwa ga Allah wa ila darul akhirati ana kiransa zuwa ga gidan lahira min makanin ba'idin daga waje mai nisa kai har ma daga waje wanda yake na kusa fala yastajibu lin nasihi amma ba zai amsa wanda yake masa nasiha ba kira daga nesa da kira daga kusa wayoyi da yawa yanzu Allah kada ya san irin wa'azuzzukan da suke kai malam wani ne Sheikh Muhammad Sani Jalle ne a a Sheikh wane ne duga suna kala kala littafa nau'i nau'i 16 gig na malam Abba abin nan malam Jafar Mahmud Allah ya ji kansa an tattara duk wayoyi zaka ga yanzu an daddora irin wannan karatuttuka ko mutanen suna ji sunna tv a kakkafe a gida ana ji wa'azin kullun yi ake amma ayyukan baran-baran an ji ne kuma aikin baran-baran da abin da aka ji to kaga yunada ila Allah wa ila darul akhirati min makanin ba'idin fala yastajibu lin nasih ana kiransa daga waje mai nisa kai hatta min makanin qaribin har daga kusan ma an kira shi ya tafo zuwa ga Allah ya tafo zuwa ga ranar lahira fala yastajibu lin nasiha amma baya amsa ma mai nasiha alama ne na alqalbul mayitu wayattabi'u kulla shaytanin maridin maimakon ya bi kiran masu nasiha sai ya rika bibiyan kowane shaytani kangarare kowane shaytani wanda aka nesantar da shi daga rahama duk wani abu na sha'awar duniya idan an zo da shi zai bi a duniya tusqituhu wa turdihi shi duniya ita take sanya shi ya fusata kuma ita take sanya shi ya yarda wal hawa yasummuhu amma siwal batili wa ya'mihi sannan kuma san zuciya sha'awar rai shine alhawa yasummuhu tana kurantar da shi amma siwal batili amma kurantar da shi ga duk wani abin da ba barna ba na ita wannan zuciya fa mukhalatatu sahibi hadha alqalbi saqamun cudanya da mai irin wannan zuciya jinya ne irin sa ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zauna da su wa mu'asharatuhu summun ka rayu ma tare da shi guba ce wa mujalasatuhu halakun ka zauna tare da shi halaka ne shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada misali aljalisu su abokin zama lalataccen abokin zama yace ka sahibil kir kamar mai zuga zugi ne in kana zaune da shi ko dai tartsatsin wuta ya kona maka jiki da riga ko kuma ƙaurin tamar da yake ƙonawa hayaƙin ya cutar da kai ka shaƙi mummunan hayaƙi kai ta tare watakila ka samu jinya to abokin lalataccen abokin zama kenan to shi saka nan mala yace mai irin wannan zuciya cuɗanya da shi jinya ne zama da shi wato rayuwa tare da shi guba ce zama da shi a matsayin halaka yake ubangiji Allah ta'ala ka tsare mu mun ji nau'i guda biyu saboda lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu wani mako sai mu ji wata nau'i ne kuma nau'i na uku na zuciya ubangiji Allah ta'ala muna roƙonka da lutufinka ka sanya zukatanmu su zamanto a cikin nau'i na farkon na'am Yeah, but...